الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز littafin abin da ba a so labar da wata ran sai gaji an ce salafi ya mutu la haula wala quwwata illa billah الجنائز بالفتح جنازة وبالكسر نعش للميت جنازة يعني جنازة لجنازة جنازة لجنازة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقع مكيس يكون شيء آخر كلامنا لا إله إلا الله وقيل لوهب بن منبه أنت ما وهب منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله بامبودي الجنة شيني كلمة لا إله إلا الله قال بلى نعم هكذا مبودي الجنة لا إله إلا الله ولكن ولكن ليس مفتاح با وني كلي هو يا سند wannan illa lahu asnan sai shi na da hakora akwai kilan da bai da hakora zuga kililuwa musamman malan sa da yana da kilan da bai da hakora mu dai namu da hakora gare shi babu babu kilan da bai da hakora فإن جئت بمفتاح ليس له أسنان له أسنان فتح لك إن كزو da kile mai hakora sai a bude maka dakin da zaka bude ka shiga amma wa illa in ya zama sample ne kuma fa lam yuftah lak ba a bude maka wannan ya ishe mu akan shubha sufa sufiyawa daga cewa fulani ya ce la ilaha illallah aina shurutuha وأين معناها وأين أركانها ثلاثة أشياء شروط والأركان والمعنى كاتي لا إله إلا الله ما كان هذا قبري أما سلاتي كاتي لا إله إلا الله إتككي روا كاقا ليس من شرطها أي متى روا ليس من شرطها أي متى روا قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال أتاني آتي من ربي mai zuwa daga ubangiji na ya zo min fa akhbarani ya bani labari au qala basharani ya faranta min rai da labari mai daɗi domin albishir kullum labari ne mai daɗi amma yana zuwa ƙilla wa bashirun bi azabin shi kuma wannan tahakkum ne shi yake ce ma tahakkum kaman da Hausa kace gatse ne an kai ma mutum gatse annahu man mata min ummati duk wanda ya mutu da cikin al'umma ta la yushrik billahi shay'an dakhala aljanna gashi ba hadisin da sauki fa qultu nace wa in zana wa in saraqa ko ya yi zina ya yi sata ƙala wa in zina wa in saraka raja kenan wa in zina wa in saraka قال حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شكيك عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة سيزود مفهوم المخالفة wancan manduki ne wanga kuma mafahumi abdullahi da kansa ya ce wato shaƙiƙu bin abdullah sai ya ce ni kuma nici kaga sai ya zo da mafahum sai ya zo da mafahumin mukhalafa domin asalin hadisin mantuki mantukin shiga shi nan duk wanda an ka ce ma wanda ya shiga masallacin ga ya shiga aljanna sai ka ce to wanda ko bai shiga masallacin ga ba dan wuta ne shine wannan domin magana ana fahimtar ta da kishiyarta magana ana fahimtar ta da kishiyarta wanda ya je yau kasuwa za a ba shi jika ɗari wanda bai wanda ya tafi gobe ba bai da a gani wannan shine qala babul al'amr bi ittiba'il janaiz umurni da bin janaza قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء أبناء المقرن وأن سنة رجتكين وأن أنك كشي أهد دكان سئن جدا بداني إنك جي أهد إيه بدر إنك جي بدر ذاها سنة ينسو قال لوها ذاها سنة ينسو لوها mutum goma sha hudu na jin dukkansu agalabinsu in ba ɗaya ba ko biyu babu wanda abba fani guda ba رضي الله عنه قال يتي أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بسبع زال لا أمرتني ده أبو بكر ونهاني ونهانا عن سبع يا يا هنيم ده أبو بوا بكر أمرنا باتباع الجنائز يا أمرتيم ده بين جنائزة وعيادة المريض نجيكم مدوبي مرا لافيا ومن إيادة رش اللافيا كين أما زيارة إن متنا لافيا باكتيا إيادة أدنا فلان sai dai zurna fulan wa ijabatu da'i dan uwanka in ya kire ka ka amsa wa nasrul mazlum wanda an ka zalunta ka taimake shi wa nahana wa ibrarul qasm in dan uwanka ya rantsi to ka kubutar da rantsuwar shi ce wallahi ba zan tafi kasuwa ba kar ka kallafa mai sai ya je kasuwa raddu salami da mai raddu salami da mai da sallama tashmid al-atis da gaida mai aci cewa an hana an aniyatil fidda za Allah ya hane mu daga ƙwaryar azurfa ba za a ci ciki ba ko a sha ciki a khatamiz zahabi da kuma zobe na zinariya wal harir da al harir da dibaj da qassi tsintsan al harir ko tsintsan dibaj wal istabraq da istabraq waɗannan duka kayan ado ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya su قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس أكم مسلمي أكم مسلمي قل أبير رد السلام وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطف ده قيدا ما أتشيوا كاغا قدابيا تابعه عبد الرزاق قال يتي أخبرنا معمر ورواه سلامة عن أقيل باب الدخول على الميت بعد الموت شقا أقول مامتي باين يموت إذا أدرج في أكفاني كنا أنا بلن كشقا مامتي ولن مامتي إن يموت إذا أنك ساشي كل كفن لأن كركا شقا ولن مامتي kaga wani abu ka zo ka ce da mun ka shiga mun ka gan shi kawai majina yake hidda ko kuma kashi yake nan kuma ku san da cewa mutum ya mutu yayi waɗannan abubuwa ba alama ne ba na su'ul khatim alama ne daga yanayin da mutum ya mutu wani ya mutu ya daɗe bai da lafiya wannan gawar shi ya za ka ganta kenan idan ka ga wanda ya daɗe yana cikin rashin lafiya ya mutu ka ga wani abu ba alama ne ba ba shi nuna komai ba shi nuna komi don haka ake son waɗanda za su yi tawallin mamaci masu suturta mamaci asiri ba wanda zai ce gawo wani mun ganta kaza ba ko kuma wani fulano ya mutu mun ga fuskar shi baki kin ko sai mi kuma yanayin mutuwar ce ta zo haka da aksidan ne yayi ya daɗe kwanci wannan baya nuna cewa su'ul khatima balma shi wannan in sai ka iske shi shine aqrabun nas ila Allah azza wa jalla ko kuma kaga mutun ya mutu sai ka ji jikinsa ya dau sanyi yanayi ne yanayi ne wannan baya nuna wani abu ko kuma wurin kabarin mutum a ce da mun ka gina kabarin sa mala tauli wurin kasa ce haka nan kasa ce haka nan ko kuma laushi an ga wurin mala ko kuma radda ya mutu ruwa an kai yanayi ne yazo haka nan ko radda yazo an ka kwarma wata irin rana kenan azaba da mutane an yi an yi rana nan da mun kaje ra kaga tunan duniya kuma mai hukunci lali kuma ba haka ake yi waɗannan duka yanayi yake ka waɗannan abubuwa yanayi yake ka waɗannan abubuwa ko kun gima kun gina kabarin sa kun ka iske tururuwa ta yabe wurin yanayin wurin ne a hakan yanayin wurin ne a hakan an zo gidan tururuwan ne baya nuna cikin su ulkhar waɗannan abubuwan duka da mutane suke kiyasin mutane da su ba sa cikin komai cikin mutuwar mutane don kusan da wannan kenan duk mutumin da ya mutu an kaga irin waɗannan abubuwa la ya dillo ala shi la ya dillo ala shi قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته تاباش لاباري قالت تتي أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه أبو بكر يا فسكنتو أكن دوكين سمين مسكنه بالسنه داما ينا زما واني بانجلي دا أكي تيما سنه أمرينا حتى نزل سيد يسر كفر خلال المسجد يشق مسلاتي فلم يكلم الناس بيما كوا مغنابا حتى دخل على عائشة هاي شقبون عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي سينفيون النبي تيمم فتيمموا سعيدا يعني أقصد السعيد الطيب وهو مسجع الهالي أرل بيش ببرج دواني ما يافي هو برقو حبرة wanda yake mai zane-zane hibira mai zane-zane faka shafa an wajehi sai abubakar ya yi fuskan manzo sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah yana lullube thumma akabba alaihi sai manzo Allah ya kife akai ne fa qabbalahu ya sumbance shi thumma baka sai ya kuka fa kala yace bi abi anta wa ummi ya nabi Allah mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya kai annabi Allah domin annabi fa a ranar da ya zo Madina gari ya yi haske a ranar da an ka ce manzo Allah ya mutu duk garin nan kuma ya yi duhu duhu ma'anan ba hissan ba da ya zo kuma hasken da ya yi ma'anan ne ba hissan ba to shugaba al'umma wanda kuna zowa a ce muku wahayi ya zo daga wurin Allah yanzu yau ya mutu ya kuke jin kanku ya ce la ya jima'u Allahu alaika mauta ta yi Allah bai haɗa maka mutuwa biyu mutuwa biyu ba ta a kanka amma al-mautatu lati kutibat alaika faqad mutta mutuwar da Allah ya riga ya wajabta a kanka ka yi ta ala abu salama fa akhbarani ibn abbas radiyallahu anhuma anna ababakar radiyallahu anhu abubakar ya dala ta fita masa kharaja wa umar radiyallahu anhu yukallimu an-nas ko da yazo ya iske umar yana ma mutane jawabi fa qala sai yace ijlis abubakar yace ma umar zauna ba ba sai ya ki fa qala ijlis fa'aba sai ki hankali ya ɗaukaku wata shahada abubakar radiyallahu an sai abubakar ya kalima wato khutbatul haja inna alhamdulillah famala ilaihin nasu daga nan da ya fara ya ɗauki magana sai mutane sun ka karkato zuwa gare shi wata raku umara sun ka ce kai umar mun barka faƙala sai ya ce amma ba'ad bayan ya yi tashahhud sai ce bayan haka man kana minku ya abudu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mata duk wanda ya kasance yana bautar annabi muhammad to annabi muhammad fa ya mutu man kana ya abudu allah wanda yake bautawa allah ka bibi tsintsan tauhidi fa inna allaha hayyul la yamut allah rayayye ne bai mutuwa qala allah ta'ala sai yace allah yace wa ma muhammad annabi Muhammad bai zama ba illa rasul sai manzo kada khalaf min qablihi ar-rusul ai gabanin shi an samu manzanni shin afa in mata in ya mutu au kutila ko an ka kashe shi kaga wannan shi ga nuna ana iya kashe annabi kashe annabi kuma in an kai ba wai gazawa Allah bane ko gazawa shi annabi in qalabtum ala aqabikum za ku koma bayan ga dugadugun ku koma kafirci wa man yanqaliba ala aqibai duk wanda ya koma a duddugansa ya koma akan baya yayi ridda falan yadurra Allah shay'a bai cutar da Allah da komai ba wa sayajidullahu shakiri kuma da sannu Allah zai saka kama masu godiya wa wallahi na rantse da Allah yace laka annan nasa kaman mutane lam yakunu ya'lamuna kamar ba san da cewa annallahu anzala al-aya Allah ya saukar da wannan aya hatta talaha Abu Bakar radiyallahu anhu sai da Abu Bakar ya karanta ta kaga kenan ko ka san abu wata rana in an ka karanta maka shi yanzu kaga littafin Allah in mai sharhi yazo yayi ma sharhi sai ga cewa kamar yanzu aya ta sauka fatalaqaha minhu nasu daga nan mutane sun sun kalakani wannan aya amma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi ar-rusul amma yusma basharun illa yatlu ba ajin wani mutum cikin jama'a fa sai yana karanta wannan aya nan imam al-bukhari rahimahullah ya zo mana iradin wannan hadisi shigowa a wurin mamaci in an lullube shi kenan idan wasu na son su zo su ga mamaci to ku lullube shi in ma za su ga wani abu a jikinsa waɗanda suke aqrabun nasu ilaihi su ga fuskar shi قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن قل أن أم العلاء أم العلاء cewa umul ala imra'atun min al-ansar wata mata ce wadda sun kai hijira daga wato daga wato wasu mata mace ce wadda take ummul ala a Madina bai'atin nabiyya ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai'a akhbaratu ta bashi labari annahu iqtusima al-muhajiruna qur'a wanda sun kai to daga makka sai an karaba su qur'a an kai an karaba mutane wani na son wani wani na son wani an ce ku tsaya ya za a yi qur'a wani da fulani fulani fulani za ka ce kowa ya ɗauka in ka ɗauko sai ka ɗauko na ɗauko malam khalid zabun mai ka ɗauko sai a ce a salafiyun ka zabo in ka ɗauko sai a ce wani ka zabo da wannan ke tunda su mutane ne masu son baki daga yan mu ne da ba mu son baki sun cikakke sai malam salih mun baka wannan ɗauki an san da kaman an rage maka wani fatara lana uthman bin mad'un sai uthman bin mad'un ya shigo cikin rabo namu fara shi nan dakala fi sahamina ana ana na Usman bin Maz'un kuma kun san shine farkon wanda ya rasu a Madina kuma shine farkon wanda baki an ka binne shine farkon wanda an ka binne a Madina fa anzalnahu fi abyatina sai mun ka sabkar da shi a gidanmu in ji ummul ala fa waja'a waja'ahu alladhi tufiya fi kaga sai rishin lafiya rashin lafiya wanda ya mutu a cikinsa falamma tufiya wa ghussila wa kuffina lokacin da an ya mutu an ka wanke shi an kai mai likafani fi athwabihi dakhala rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga fa qultu nace rahmatullahi alayka abas sa'id rahmar Allah ta tabbata gare ka ya kai abu sa'id abu sa'id shine kunyata Uthman bin Mad'un fashahadani alayka fashahadati alayka laqad akramaka Allah ummul ala tace shaiduna akanka Allah ya girmama ka fa qala annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma yudriki anna Allah qad akramahu ta so ta yi mai yanki da aljanna ko annabi yace wa ya sanar da ke Allah ya girmama shi wa qultu nace bi abi anta ya rasulullah mahaifina fansa ne gare ka ya manzo Allah faman yukrimuhu Allah to wane ne Allah zai girmama faƙala ya ce amma huwa faƙar ja a hulya ƙi abinda za ki ce ko abinda ya dace ko abinda ya tabbata shi dai mutuwa ta zo mai wallahi inni la'arju lahul khaira ina ƙauna alkhairi gare shi la'arju lahul khaira wallahi ma adri wallahi ban sani ba wa ana rasulullah ni manza Allah ne ma yuf'alu bi ni ma kaina ban san abinda Allah zai yi da ni ba duba ha gani fa wallahi la uzakki ahadan ba'dahu abada ummu ala tace bayan wannan wallahi ban taba tazkiya wani to ku duba da gani ummu ala tace daga bayan wannan ban koma tazkiya wani kenan wani ya mutu cikin mu sai dai mu yi mai galibin zal amma kusan cewa antum shuhada'ullahi fil ard in dai mutun ya mutu so da yawa an ka samu waɗanda masu yabon shi sun yi masu aibata shi to insha Allah antum shuhada'ullahi fil ard domin hadithin wajabat don annabi yace antum shuhada'ullahi fil ard domin wani ya mutuwa da adawa da alkhairi ne da komai kuki yi mai abun nan to idan ba adawa bace ba komai bane yasa shi dabi'a shi ce mafi galibin mutane sun la'ane shi antum shuhada'u Allah dai fil ardh amma a galibin mutane in sun ka yabi mutum bayan ya mutu antum shuhada'u Allah fil ardh ana tsammanin wannan zaton naku zan daidai wurin Allah tabaraka wa ta'ala قال حدثنا سعيد بن أقفيل قال حدثنا الليث مثله وقال نافع بن يزيد أن أقيل ما يفعل به وما يفعل بي با وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما قتل أبي جابر بن عبد الله يتي لوكتن دا أنك كشي ما يفينا أياك أهود كينا جعلت akshifu at-tauba sai ni zamo ina yaye tufa an wajehi daga fuskar sa abki ina kuka wa yanhauni suna hana ni wa nabi sallallahu alaihi wasallam la yanhani manzo Allah bai hane ni ba faja'altu faja'alat ammati fatimatu tabki sai amma ta fatima ita ma tana kuka wa qala an-nabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace tabkina aw la tabki ki kuka ko karki kuka ma zalatil mala'ikatu tudhillu mala'ika bata gushe ba tana mai inuwa bi ajnihatiha da fikafikinta atarafa'tu musa da kun ka doka gashi tabahu ibn jurayd akhbarani ibn al-munkatir sami'a jabir radiyallahu anhu jabir ibn abdullah abdullah yana cikin wanda anka binne nan shuhada uhud kuma wanda yana yana daga cikin waɗanda wata rana gebe ya zo ya kankare wurin nan an ka fidda su sai an ka ga mutane ga sunan yadda suke sake maida su sake maida su to ƙasa sai Allah ya umurta za ta ci mutane so da yawa ko nan makabartocin mu ai kana ganin wani kabari in an ka ji sai aske mutum da likafari ne kamar yau an kasa shi ai ita ma ma'amura ce idan Allah ya umurce ta ta ce Allah bai umurce ta ba ta ce wani malami yana cewa la ta'kulu al-ardu jisman lin-nabiyyi wala liqari'i qur'anin wa shahidun mata mu'taraka yana kawowar wasan inda dalilin da ya dogara a kansa ba kamar annabawa kasa ba ta cin su makaranta alqur'ani kasa ba ta cin su mai kiran sallah kasa ba ta cin su da wanda ya mutu wurin yaƙi kasa ba ta cin su amma babu wani dalili wanda ya nuna haka to kuma shi ma ba wai dalili bane dan kaga kasa salafi ya mutu an je nan duwa wata guda an ka bece an ka ga ya zan kasusuwa a ce ai ba na Allah ba ne shi ma baya cikin abin da za a ce wai wannan alama ce ta abun gashi in gane ko kala babun ar-rajul yan'a ila ahli al-mayyit bi nafsi mutunan da ya sanar da mutuwa akan ma'abuta mamaci da kansa amma nan malamai kamar hafiz filfati ya ce da dai imam al-bukhari ya ce babun ar-rajul yal'a ila ahlil mayyit ila ahli an-nas bi nafsi babu rajul yan'a ila an-nas al-mayyit bi nafsi yace da tabwibi na imam al-bukhari ya istiqama domin annabi da ya sanar da mutuwa najashi ahalinsa ne sai dai idan yana nufin ahali a cikin addini amma annabi yana madina najashi na habasha yana ethiopia kaga kenan waɗannan mutanen ba ahalinsa bane illa ukhuwa fi din قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية النبي ياسنر دمتو النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا ننشيكو شيني أسل صلاة على الغائب دم تنن دي يموت أواني قري إن قرم بأي مي صلى بكوي مي صلى إن بأي مي صلى بكوي مي صلى قول فرقو قول ما لمي أنا ذكر ما إرن سو ابن باز ابن أثيمين رحمه الله su sun ce ana mai sallah ko da an mai sallah inda yake idan babban mutum ne ana mai sallah wani wuri idan kun ga cewa wani babban mutum wanda kun ga ya shahara yanzu kwanan baya mufti da yar rasu muna makka yana riya da an kai mai sallah mu kuma nan sallah azhar an kai ma mufti sallah to kenan idan babban mutum wanda an ka ga lalle alkhairinsa yana yawa kuna iya ku ce to ku zo muima wane malami kaza da ya mutu mu mai sallah to annan anna'ayu yanqasimu ila qismayn anna'ayu al-madhmum wa anna'ayu al-mashru' anna'ayu al-madhmum shine yanda za a yi sanarwa su rediyo su ina ne su menene su majalla su menene duka wannan manhiyun amma yanzu mutum ya mutu a nan masallacin mu ce to dan uwan mu wani ya rasu biduni mukabbir saut mu faɗa ma ahlul masjid wannan ya juzu zalika ko kuma ala bawabatil masjid naqulu lin nas wallahi fulan qad tufiya janazatuhu takunu al'an jaza قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن حميد بن الهلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم يتي أخذ الراية زيد فأصيب زيد يا كربي توتا أنك كشيش ثم أخذها جعفر فأصيب يا كم مؤتاكينا ثم أخذها عبد الله بن رواه فأصيب شيما أنك كشيش وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذرفان إذا نمن ذا الله تنا زبود هواي تو ورا جي غدانوا زيد غا جعفر غا كما عبد الله بن رواحة النبي ده كانsa sai ya fara kuka ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة وفتح له خالد da yazo dauke ta shi ba amma jagorantar da shi ba kawai da yaga abin da komandan farko an kashe na biyu an kashe na uku an kashe yayi sarf da takuta kawai da ya kama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaka an ka shi waɗannan mutane nan aina mahallin shahid aina mahallin shahid min alhadith manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari kaga na'ayul mashru' kenan ya bada labarin mutuwar waɗannan bayan Allah babun idni bil janaza إذني دقاوة قال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنتم آذنتموني كسند دمتن دمتوا wannan yana da kyawu dan uwa yana tare da ku ya mutu kar ku koyi yana da kyau dan uwan nan naku haƙin waɗannan ƴan uwan ku gaya musu annabi yace ala kuntum azantumuni ba za ku sanar da ni ba qala hadathna muhammadu akhbarna abu muawiya an abi ishaq al-shaybani عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي مات إنسان ولمتن يموت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود النبي أنا زنزوا غنيش فمات بالليل سيموت ددري فدفنوه ليلا ددري نن سنك بنيش kaga jawaz addafan kullay ai ko yanzu abin da yake sawa ana barin mutun safiya da abubuwan zamani ne da akwai irin na gidan galasa amma kawai kana aje gawa ta kwana gare ka da daddaren na ake tada mutane a je a binne ko karfe nawa ne kuma ya halitta abin da yasa an ka hana addafanu fil layl dan in ba za ku iya tsayo da haƙƙin sa ba to yanzu kuma alhamdulillah abin da zai sa mu tsayo da haƙƙin sa akwai shi wuta ce akwai salular gama yanzu aka tsaye da ita zai ta haska maka komi to can kuma da in dare ne ba a gani la'alla ma aje wurin binnewa abin kafashi tana gwalmaɗe ko kuma hannun shi kaza ko wani abu to yanzu kaga babu wannan falamma asbaha akhbaruhu lokacin da sun ka waye gari sun ka bashi labari to kuma ka san waga kissa fa insani ba imra'a ba don akwai kissa bici akwai ta imra'a allati kanat taqummu almasjida ba ita ce ba wanga wani ne wa qala sai manzo Allah ce ma manakum an tu'limu wa tu'limuni me yasa ba za ku sanar da ni ba قالوا sun ce kanan layl da daddare ne fakarina sai mun ka kyamace wa kanat zulmatu kuma dare ne anna shuqqa alayka mu tsananta maka fa ata qabrahu fa salla alayhi kaga wannan shi ga nuna kuma jawazu salatu alal qabr duk in dan uwanku ya mutu wanda baku samu kun kai mai sallah ku garzaya kabari ne ko ka zo wurin binnewa baka samu sallah ba ko da an ka gama binnewa ko da an ka zo an gama mai sallah an binne sai kai mai sallah akan kabari ya juzu zalika ya juzu zalika babun fadlu man mata lahu waladun fahtasaba falalau wanda ɗansa ya mutu ya mai da al'amari ga Allah ya nemi ladar Allah tabaraka wa ta'ala قال الله عز وجل وبشر الصابرين كبا ما سحقري البشر وبشر الصابرين قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس باب وني daga cikin mutane min muslimi cikin musulmai yatawaffa lahu talatu kagan kaidi ne musulmi dan shi guda uku ya mutu lam yablugul hinsa bai isa wato zunubi ba bai balaga ba alhinsa shine al-ithm menene ce Allah yake cewa yusirruna ala al-hins al-azim al-hins shine al-ithm ko kuma al-hins asalan abu guda ne ko kace al-ins al-hins al-balagh ai bulugh wanda bai balaga ba ina ita zunubi ko kace al-hins shine az-zunub illa adkhalahu Allah al-jannata wace sai Allah ya shigar da shi aljanna bi fadli rahmatihi iyyahu da falalar rahmar Allah da yayi ma waɗannan iyaye kenan ƴaƴa mutuwarsu riganyansu a kanka alkhairi ne gare ka ajiya ce da kake ganin ana magana cewa in an ka je sallar yaro sai a ce Allahumma ja'alhu liwalidayhi salafan wa zukhran wa faratan wa saqil bihima mawazinahuma wa 'azim bihi ujurahuma wa la taftilna wa iyyahuma ba'dahuma ka gani ko ba'dahuma قال حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الناس أن النساء وسماتها قلنا للنبي سنك تيوى النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فسامنا يني wanga hadisi lokacin da ake kin karatun mata ya shasha ana inkarin karantar da mata fa wa'adahunna sai manzo Allah ya musu wa'azi wa qala yace ayyuma imra'atin mata laha thalathatun min alwalad duk matar da ‘ya'yanta uku sun ka mutu, kanu laha hijaban minan na, fati sai sun zama mata shamaki daga wuta. Ƙalat imra'atun, sai wata mata ta ce wata nani, ƙala manzala ce wata nani, har da ‘ya'ya biyu. وقال شريك عن ابن عن ابن الاصبهاني حدثني ابو صالح عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابو هريره لم يبلغ الهنسه ولن بس إساء ليفيبا بس بلغبا قال حدثنا علي حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد يلج النار با wanda cikin musulmi dan guda uku za su mutu ya shiga wuta illa tahillatul qasm sai dai warware rantsuwa وإن منكم قال أبو عبد الله وإن منكم الله يتي وإن منكم والله با wani cikin ku illa waliduha sai ya gangara mu wuta to gangara wutan na ai kaga kana gangara ma sai ka zai ka gangara sai ka ce ina wai wuta ki sai ce ka wuce ta alwurud laysa ad-dukhul domin wurudi ne wanda yake tahillatul qasmi ke wannan kuma la la yusamma dukhulan domin tana yiwa ma in ka gan ka wuce ta ma sai ka tambaye wai ina take za a ce ma kai malam alai salu ka wuce ta bai naka wa bai na ha baunin bai shafi amin amin yasa Allah ya ce wa in kuma illa warid wa kana ala rabbika hatman maqdiya kana ala rabbika hatman thumma nunjil ladina taqaw wa nazaru adh-dhalimin fiha jifiya kaga agrufa nake kaga wa nazaru adh-dhalimin fiha shi yasa mai risala yake cewa fanaduna mutafawituna fi sur'atin najat wa qaumun abqatum a'maluhum kaga awbaqatuhum kenan wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya qaumun kenan awbaqatuhum fiha a'maluhum qala hadathna babun qawl ar-rajul lil-imra'ati 'inda al-qabr isbiri mutun ya iske mace a kabari yace ki hakuri to mace a kabari kun ga ajilla waɗanda sun kace ya ya halitta mata ta tafi su dai ziyarar kabari ba sun yi ƙarfi akan waɗanda sun kace ba su tafiya domin manzo Allah da iske wannan mata kabari ya hana ta abin da ya umurce ta shine hankuri yana da haka malamai sun kai sabani shin ya juzu ziyaratul nisa'i lil maqabir aw la yajuz sai yake mi haddathana adam haddathana shu'ba haddathana thabit ana anas bin malik radiyallahu anhu qala مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبره النبي يا وتي وتما تاورين قبري وهي تبكي فقالت اتق الله ki ji tsoron Allah wasbiri ki haƙuri kaga anan la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja inda akwai haja ya hane da sai ce keke la yajuzu la yajuzu la yajuzu kaga nan ne zaka gane adilla waɗanda sun kace ya halitta mace ta je ziyarar kabari sun yi ƙarfi da sharadin la ta tabarraj ba ta tabarruji ba ta kuka in ta tafi ba ta cuɗanyen mazaje waɗanga sharuɗan uku in kan rike su in ta rike su ya halitta ta je kabari tana son ta je ta ga kabarin babanta sai ka ce ba la yajuzu la yajuzu ta samu sallafi ce la yajuzu la yajuzu utrukaha ka kai ta ma ka nuna mata ga kabarin mahaifinki yi mai addu'a ba laifi ba lokacin da ba a cuɗanya dama lokacin ziyarar makabarta ai ko nan gare mu lokaci ne muayyani wanda yake babu ba lokacin da mazan suke tafiya binnewa ba sai a sai da mata ka gane ko yanzu misali ana binnewa karfe karfe karfe karfe biyu irin karfe biyar din nan war haka kaje da ita ka bi kabari ya halatta ko kuma ana binniya da sahi irin karfe goma sha ɗaya kowa ya watsa sha biyu kowa ya watsa ga kabari ne mai masa addu'a domin ziyarar kabari ka je kai tsaye akan kabarin mutum yana da amfani kwarai yana da amfani kwarin gaskiya babun gusulul mayyiti wa wudu'ihi bil ma'i was sidr wanke mamaci da yi mai alwala da ruwa da magariya wa hannata ibn umar radiyallahu anhuma ibnan li sa'id bin zaid Abdullahi bin Umar ya sama dan wato Sa'id bin Zaid turare wa hamalahu ya dauke shi wa sallaye salla wa lam yatawadda bai yi alwala ba kuna san muna da hadisin man ghasala mayitan wa man hamalahu falyatawadda fal a man hamalahu falyaghtasil wa man abin gashi man ghasala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda to wannan akan istihbabi ne akan ismi babi wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma almuslim la yanjusu hayyan wala mayyita musulmi bai zama wani jasa dan ka taba mutunan da ya mutu ba a ce ka kai wanka ko ka je ka abun wa qala sa'adu law kana najasan ma masasu sa'ad yace ai da ko najasa ce da ban shafe shi ba wa qala annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace almu'min la yanjus musulmi baya na zama wani jasa قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله يشقى أقوم هنا توفيت ابنته لو كتند يشي ترسو فقالت اغسلنها ثلاثا وانكي تسو أكو أو خمسا قوسو بير أو أكثر من ذلك كاغا وانكي ممتي أنا إيا أي أكو بير بقوي حتى domin gawa tana zuwa gwargwadon tsabtarta gwargwadon bukatarta in ra'aitun na zalika in kun ga wannan bima'in wasu biri da ruwa da magarya waje an na fil akhirati kafura na ƙarshe sai ku sa kafura ita magarya ko kunninta a dake su a kwaɓa ko kuma dai sayyunta ko sassaƙenta duka waɗannan suna yi aw shay'an min kafu ko wani abu daga kafu shi kuma kafir da zai zama karshe kaga kowa ya san kafir wanda dai kamshi gare duk mutumin da anka jikka kafir anka yi mai wanka da shi zai hito yana kamshi ko in babu kafir kuma sai a samu turare wanga na ruwa a zubar cikin ruwa shi ma yana tsaya a matsayin kafir yanzu ka ɗauko turaren kwalba kasa cikin ruwa ai ruwan kamshi za su yi idan faraktunna idan kun gama fa'azinna ni ku sanar da ni falamma faragna adannahu lokacin da mun ka gama sai mun ka ya rasulullah mun kare fa qana hiqwahu sai ya bamu zanin sa wa qala sai ce ash'arnaha iyyahu da zanin manzo Allah an kai mai jikan ya shilik kafin ta'ani menene hiqwa shine izarahu zanin sa domin kun ga zane shine matsayin sirwal a yanzu ga matsayin kun ga amfanin zane ma wando bai yi shi don inda wando ne kaga dai bai likafa ne wanduna namu ba su likafa ne amma in ka samu zanen mace sai shi likafa ne sai shi likafa ne babun ma yustahabbu an yughsala witra abinda ake so a wanke mamaci a wanke shi wankin da bai da aboki mara kenan an ce wutiri daya uku biyar bakwai قال حدثنا محمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله وزال صلى الله عليه وسلم يشق ونحن نغسل ابنته مكب منا وانك يسا فقالت واتو ابنته منا وانك يسا كينا كنغا نن جي كنيا أم بشيتا دقيا domin jikan yi ce faƙara sai ce ihsin laha talata wanke ta wanki uku aw khamsan ko biyar aw akthar min zalika bai kayyade ba bima'in wa sidrin waja'alna fil akhirati kafuran na karshe ku sanya kafur wa idza faragtunna in kun ka gama fa adinna ni ku sanar da ni walamma faragna lokacin da mun ka kare adannahu mun ka bashi labari fa alqa ilaina hiqahu sai jefo muna da zane ne fa qala ta ash'irna ha'iya in an ce al ish'ar shine abinda zai bi jikin mutum ba tare da wani abu ba kaga yanzu mutumin da ya sa riga ciki in ya sa wagari wagari ga samanta ba ita ce shi'ar ba shi yasa can hadisi yake cewa al ansaru shi'aru wan nasu kuma jisa ka gane kenan ansar su sun kafi zuwa makali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune yan riga ciki yan riga ciki su ko mutane riga sama ne kun gane ku kenan su ansarawa sun fi aqrabu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقال أيوب فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا وانكي تمارة وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا وكان فيه أنه قال ابدأ من بميامنها كفارة تداما ومواضيع الوضوء منها دوري الولا وكان فيه إن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون سيمم كيمة كسر manga uku manga uku mun kai da haka mustahabbi ne jama'a idan mata ta mutu a warware kanta dan ya ƙara tsafta ai mata tsafta ai mata manga ai an ka wanke gashin nan sai ai mata manga uku a jefo su ta baya manga uku sai a jefo su ta baya shi ma na al istihbab ne dan karka ga mata ta mutu ba ai haka baka ce a wajibi ne sai kun beto ta kun yi mata salafiya na iya ce haka ne لا الأمر هنا الاستهباب الأمر هنا الاستهباب باب ما يبدأ بميامين الميت فارا da daman mamaci ku duba ku ga jama'a kana makanka wanka yau ana maka wanka duk wanda yau cikin mu yake shi yayi maka yayi wanka zo tar malam sa'adu kuma sai a koma sai an juya shi jama'a wannan din kawai ya ishe mu kana motsawa kana makanka amma wata ran sai ai maka sai ka iske mutunan hoshi dai ne mai zuwa ya dawo nan daidai ne shi ne jama'a ya kuka ke gani muna yi makan mu wanka yau ga wankan ma mu sai an yi mana eh mala aminu dini eh ya ce aminu dini ah mala aminu aminu ibrahim rahimahullah na azu aminu dini kano rike ce Malam Aminu Ibrahim Allah ya gafarta mishi to ka duba ka gani an dufa an ka ne ko yana gaban ka gaban su mala abubakar eh gadiba mutuwa yanda ta zo cikin lokaci kenan kaga ba bari mu daga ba fasalafi inda tana bari da ta bari a bari ta kai mutum kana tafiya ka hau moto ko ka hau mota ka tafi yau kuma dai sai an ɗauko ka ka yi makan ka wanka ba wanda ya san yadda kake yanzu salafi ba wanda ya san yadda kake amma wata ran kuma sai ka gani da tamban da aga jikinka mun gani akwai matsala jama'a Allah ya akwai matsala ha suma a tsuwa eh tsuwa shi ma in ya kai wani lokaci dan uwan mutuwa ne ai dan haka annabi yake roƙon Allah ila arzalil umur duk tsuhan da zai kai baka san abin da kake ba kada Allah ya kai ka can domin wannan shine annabi yake roƙon Allah kada Allah ya kai shi can eh su'ul kibari wannan shine su'ul kibar ko kuma arzalil umur ka gani wa min al ajaz wal abinna su'ul kibar din kenan kaga in tsoho ya kai tsoho ya gama wanda an nashi kuma ya koma tsoro ne ci zai kashe ni zai kashe ni zai kashe ni zai kashe ni gashi nan shi ne sai ya kuka kuma al'amuran nan malam wato wato Allah na da hikima ko da babu mutuwa duniya ga sai ta ishe mu yanzu in ka iske mai shekara 120 ko 110 ko 105 ko 100 ma sai ya gwammaci ma gumma ya mutu sai gumma gumma ya mutu ina akwai lokacin da in an ka kai tilas wurin mutuwan nan ne aka yi domin abun ya ishe ya ishe mutane Allah ya sauƙaƙe ya ce babun babun yubda bi mayaminil mayyit in an zo wanke mamaci a fara ta dama قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها وأن حفصة بنت سيرين وتصنع جتكين جدا إلمي كاقا أكوي حفصة بنت سيرين كريمة بنت سيرين محمد بن سيرين سيواني الحسن بن سيرين وأن متاني الله يا البركة والنجلة دكا سمع رواتنا Hafsa Karima bintu Sirina su sun ka mutu tare da wa shekara guda. Tare da wa ne sun ka mutu shekara guda. Ha? Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar. Ibda'na ku fara bi mayaminiha da damanta wa mawadi alwudu'i minha da wuraren alwala. Babun mawadi alwudu'i min almayyit wuraren alwala na mamaci. قال حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحظاء عن حفصة بنت سيرين خالد الحظاء ينسى عنك تيمي خالد الحظاء takalmi yake dinki takalmi yake dinkawa kaga sahabbai in kun ka lura kowane da aiki ne Khalid al-Hazza wa Khalid al-Zarumai na Hazza ne kaga daga hiza ne domin yana dunka takalmi khalil hazza shi yasa sai kowane kuma cikin ruwa da za ka ga kowane da lakabi ne kowane da lakabi ne kaga wannan shi ga nuna maka duk da kake da karantar da al'umma ka je ka nemi sana'a domin ka kare mutuncin dan baka da sana'a matsala ce in baka da aikin da kan rika akwai matsala duk mutumin da bai da aikin da zai yi akwai matsala akwai walakanci da kai anniya ba matata ga ma sai ta gudu ta barka ya sai ma wanga lokaci namu na zamanin da ba irin na magabata ba ne in ka zan baka da gabas baka da yamma sai a ce to na yi gidan mu mani na barka akwai walaƙaici da haka ka gani duk abin da mutum zai yi ya rike wani abu ya zo mishi karantarwa ce sana'a ce menene wanda wani abu zai zo mai dan ya kare mutuncin waɗanda a tare da shi wallahi ne domin cikin magabatan musahabbai ba a taɓa sahabin da yake zaune kawai yake taba sahabin da yake zaune ba sai waɗanda suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallama irin su Abu Huraira su kuma sun shagaltar da kansu ne akan ba da ilimi da ilmantarwa su kuma inda za su tafiya da al'amarin ya lalace sun yi haƙuri da rayuwar duniyar nan domin dai su royato muna wannan tsada al'amarin don ba dan da sun ka royato muna ba da ya za mu gani to amma hakikatan yau in kan lura rayuwar mutane sun tafi a girmama mutane waɗanda adda wanda bai da kuma ba a girmama shi to shi kuma wannan illa ce cikin rayuwa ya kamata duk lokacin da zamu karantar da mutane mu karantar da su kar ku girmama mutane dan suna da abin hannunsu ku girmamar da su dan mutuncin da Allah ya yi musu eh mai mutunci ya buka mai mutunci ko mi talaucin shi kuwa ko shi akusun masallaci kuwa yana nan da mutuncin sa amma in mun ka ce ba mu girmama mutane sai in suna da wani abu kaga akwai matsala yace Hafsa binti Sirin an ummi atiya radiyallahu anha qalat tace lamma ghassalna ibnatan nabi lokacin da mun ka wanke diyar annabi qala lana sai yace muna wa nahnu naghsiluha muna wanke ta ibda ubi mayaminha wa mawadi alwudu ku fara damanta da wurare alwala babun hal tukaffanu almar'atu fi izari rajuli shin za kadiba ga hadisin guda ne amma tawbibi imam al-bukhari hal tukaffanu almar'atu za a yi mace likafani fi izarin rajuli قال حدثنا عبد الرحمن بن حمادي أخبرنا بن عون عن محمد عن أم عطية قالت التي توفيت بنت النبي يرى النبي تعالى رسول صلى الله عليه وسلم فقال لنا سيتمون اقتلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن إن كن قولنا فإذا فرغتن فآذنني in kun ka gama ku sanar da ni falamma faragna adanna lokacin da mun ka kare sai mun ka sanar da shi fa naza'a min hiqwihi adanna ko fa naza'a min hiqwihi sai cire zanin sa ma'ana hiqwahu izarahu wa qala yace ash'irna ha iya kulullube ta da shi babu ma yaj'alul kafuru fil akhirah ana sanya kafir a wankin karshe kun ga kafir mun tashi mun ga mahaifanmu tufafinsu na ranar yau in sun kasa sai su sa kafir cikin adaka ƙwari ba su iske wurin ƙwari ba su shiga wurin da adda kafir kaga sai su aje sai kuma wata jima sai ka ji tuwahi na ƙanshi kuma shi ke ko dushar ta rikice muku kaga in kuma ka kawo furtun kasa za ku ga ta rage قال حدثنا حامد بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد an ummi atiya qalat tace tuwfiyat ihda banatin nabi dayan wato yaya annabi ta rasu fa kharaja fa qal sai yace igsilna ha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika in ra'aytun nabi ma'in wa sidrin waj'alna fil akhir fil akhirati kafuran aw shay'an min kafuri ko wani abu na kafur fa idza faragtunna idan kun kare fa adinna ni ku sanadi qalat tace falamma faragna lokacin da mun ka ƙare azannahu mun ka sanar da shi fa alqa ilaina hiqwahu sai jefo muna da wato zanansa fa qala yace ashirna ha iya shine ake ce ma jabtan sa kulullube ta da shi wa ana ayyub an hafsa an ummi atiya radiyallahu anha binahwihi wa qala tati innahu qala igsilna ha thalathan ko wanke ta uku aw khamsan ko biyar aw sab'an ko bakwai aw akthar min zalika kaga ba a tsaya ba shi dai ya zamo dai mara ko tara ko goma sha ɗaya ko goma sha uku in ra'aytun in kun ga hakan qala tati qala hafsatu qala um qalat ummu atiya radiyallahu anha waja'alna ra'saha thalathata qurun sai mun ka sanya wato kanta ya koma mangaye guda uku so hakan nan kuma namiji namiji in yana da mummunar kama kaman akahe ba laifi ku yanke mai ku yanke mai akahe ku gyara mai jikin shi to sabanin malikiya da su kuma sun kace in an yanki a sanya cikin likafani ko kuma wala tuqallin zifiran wala sha'ran wa man ubina minhu shay'an falyad'a fil kafan to yan kasa cikin likafani ai kuma kaman kai wanka ne kai alwala kai wanka kuma sai kai hitsari kenan dai har ba a rabu da daudan ba باب نقض المرأة شعر الرأس نقض الشعر المرأة أورولي قاش مجي وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت بالي في أورولي قاش مجي قال حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت تحدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله sun sanya wato kan irin manzo sallallahu alaihi wasallam talatata qurun manga uku naqadnahu sun ka warware shi sun magasalnahu sun ka wanki sun maja'alnahu talatata qurun ka duba ka gani mutum abin da shine za a yi amma sai an yi mai tsafta wannan shine yake nuna maka karkashin kaulin Allah tabaaraka wa ta'ala wa laqad karramna hayyan wa mayyitan kuwa at-takruma lil mayyiti da haka makabartocinmu ba nan da sun ka zamo ba su da tsafta ba da kamata ya tun za mu shiga sai mu ɗebe takalmi don kanun mutane ne muke bi da kawa kamar mutum yana kwance ne wurin ga ka biyo kana ta taka shi da takalmi cikin ma kaci kake nafsu shay amma al-mahzur shine dai dan makabartan ba ba su da tsafta amma wa illa abin asal fil maqfi dukhul al-maqbara khal'un ni'al cire takalmi shine asali isa wa takalmi wannan darura ce idan babu wannan darura to a ɗebe su yanzu kaman baƙi'a baƙi'a kowa ya gani shigar takalmi da muke cikin ta laisa min shar in dai baƙi'a ne cire takalminka ko da baƙi akwai wani ƙoƙarin da sun kai nan ba mu da shi baƙi'a an yi hanyoyi ko mota tana bi ko mota tana bi kuma mutane ma suna bi ba ka bi bainal alqubur nan kuma mu kuma ka taka wanga kabari wannan duka wallahi ya kamata a ce makabartan mu an yi mata tsari an yi mata hanya wadda mota za ta bi mutane ma za su bi ba cikin kaburburra ba amma muna fadawa cikin kaburburra amma da takalma wani kabarin take shi ka kai wani jinjiri ne ka take shi wani kuma babba ne ma ka take shi kullu hada la yajuz a kwarai kwarai amma yanzu in ka je bakiya bakiya ko babu shi hida sai ka kwanta ga fabe nan fabe hanya ga fabe nan wanda yake ba ka da ma abin ko ba ka da tafi sai ka zauna wa ka lafiya amma mu gaba makabartar mu daga kaya sai kwalba sai kuma abin nan babu kula babu kula yanzu yanzu an ce an an bude wani za a bude wani fili can gaba ko haka ne ji labari an kace kamar an ayyana wani wuri fili kuma mai girma wannan makabarta in an kautata ta ta ishe mu a wannan gini ita baladiya ita meri ita ya kamata a kai mata ƙara a gani la Allah ko tana ce a ciccire su dan an ka ciccire su al'amari yana yin kyau al'amuran siyasa ce muke gamawa cikin addini ga abin da ya dace sai a ce to a in an kai kaza za a bata mawa ku duba ku gani al'amarin ku duba wanga bawan Allah na Allah ya saka mai da alkhairi mai SDM shi yayi muna maghsalata amwatul muslimin wannan maghsala din ta amwatul muslimin wurin sallah mai STM ne Allah ya saka mai da alheri amma kun san kai ruwa ranan da an kai da an kasa maghsalatu amwatil muslimin rubutun kawai da an kai lokacin bazum ne sai an kace ai ba yadda ba to shi da ma yayi riga yayi dokoki ne ce ga sharadin an ka bar shi to amwatul muslimin ma ba a so a gani eh danni ne kawai dai a bar shi hakan nan ai ba amwatul maghsala ba ko makabarta ya sa makabaratul muslimi a zo a sa shi da wai kana musulmi me kake ma siyasanci nuna musu kai ne musulmi musulmi kake wanda zai ka wanda kake tsammani in ya gani bai baka taimako ya taya ta ya bari mu mutu suna gwadin nasu suna yakin namu kuma mu kuma muna nokewa kuma an kasa munafikai cikin mu sai kasance muna goya musu baya wallahi lokacin da lokacin Muhammad Isu lokacin da ai an dauko gawa sai gawan ma sai ta yi awa nawa tsaye wallahi tun lokacin nake cewa Allah ya sanya ayi wurin wankan gawa wurin ga a zo ayi wurin sallah ga binne ta nan makabarta sai ga aiki an ka zo an ka azaba sai ni ga an kawo waya an kawo abin gashi sai an ka ce ai magasala ce za a yi mai SAM zai yi magasala yanzu ga gawa ba a tsare da an tsaro ko abin da ya rage gare mu ta'alimi guda ne ya kamata a sanar da mutane ɗaukar gawan nan cikin mota shi ba laisa mina sunna laisa mina sunna daga wannan wurin a ɗauki gawa ku ɗauke ta a sama hannayenku domin mi ɗaukar gawa akan wannan lokacin zai ƙara muku ibra yanzu ga mun sata mota daga nan mun manta ko muna tafiya muna ta hira amma in tana gaba gari mu muna gani ta Allah kana shiru ɗaukar gawa daga inda an kai mata sallah a sata mota idan ba nesa ba ne laisa minas sunna kadiba masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam in an kai gawa wanka an kai mata eh an kai mata sallah eh an kai daga makabarta nan baqiya makabarta tana rataye tana manne ga baqiya an kai mata wanka an kai an kai mata sallah da me kuke gani an kai ta da hannu ake kanta ba a kanta cikin mota da hannu ake kanta to mu ma ya kamata da in mun kai haka nan sai mu ɗauka mu je da hannu mu tafi balantana makabartin nan shiga da mota ma wani lahani ne na da kuma nisa ba gani ba ka gani domin zai ƙara muku ibra bin gawa hakan nan zai ƙara muku ibra jama'a wannan mu kwana nan domin mu samu mutafan muslim babun kaifal ishaq lil mayyit bismillahir rahmanir rahim qala imam muslim rahimahullah babun al itar lil istinsar wal istijma nan ne ko